بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna 25 kenan ko ga watan rabi'ul awwal a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 muna kuma goma ga watan goma shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau ba mu tashi a lambar hadisi na 1112 karkashin babin da ke magana akan cewa kaifa yad'u lizimmi ya ya kamata musulmi yayi addu'a ga abokan zaman shi waɗanda ba musulmi ba ko da yahudawa ko nasarawa wanda ana da zama na fahimta da cuɗaɗɗeniya wani lokacin ba sukan yi kamantacceniya da musulmi a waɗansu mu'amalolinsu to ya kamata a yi musu addu'a ko in sun yi sallama wani lafazin amsa ya kamata a ba su hadisi na farko da ya kawo wanda za mu karanta a babin shi ne ce haddasa na sa'idu ibn talid قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم ابن حكيم أنه سمع يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عقبة ابن عامر الجهني عقبة ابن عامر صحابي من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يا وشي ونمت هيئته هيئة مسلم هيئة شي tsarin shigar shi da fuskar shi da ɗabi'un shi kana gani kawai kaga cikakkiyar hai'a ta musulmi kamala da shiga kana kallonsa irin na musulmi yanzu kai aka ce ka faɗi mecece hai'a ta musulmi a garinka me za ka ba da misali na? akwai gemu eh yasa kawai nake za a garinka akwai a garinka mecece za a ce wannan cikakkiyar higa ce ta musulmi na? babban riga da hula a rawani ai ba kuwa yake yi ba amma dai cikakkiyar kawuga ta bahaushe a samu babban riga da hula da takalmin da ya dace da ita ko doguwar riga da takalmin da ya dace da ita wadda ita ce cikakkiyar riga mai cikakkiyar hai'a in ka samu cikakkiyar musulmi babba ya sa doguwar riga kuma ya sa gajeren wando kaga haya ba haya ba taimako so duk abin da ake amsawa cikakkiyar haya ta garin to irin wannan cikakkiyar higar ya gansa da ita cikakkiyar haya hayatuhu hayatu muslim hatta fuskar sa in ka kalla ya rage gashin baki ya bar gemu kana kallo fuska irin fuskar musulmi mai kwarjin haka fuskar sa take fa sallama da haka kawai yana zuwa wannan mutumin sai wa uku batu ibn amir sai mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh irin yadda musulmi suke shi ma farar da alaihi shi ma ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ga dan uwa so fa sallama farar da alaihi yayi sallama ya dawo da sallama din ya ce masa wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu faƙada lahul gulam bayan nisa sai yaron shi abokin tafiya sai ya ce mashi inna huna sarani ita ai kirista ne fa yadda kasan dai waɗannan mutanen da muke zagaye da su masu fararen kaya da wane ne ko ita masa nasarani yau ya ce wannan fa ba nasare ne kirista ne faƙama uku batu ana ga uku bata turhe miƙe hatta adrakahu bai tsaya ba tattattat ya bihi aba sai da ya taddahi fa qala sai ta inna rahmatallahi wa barakatuhu alal mu'minina yace addu'a da rahamar ubangiji da albarkar shi wannan ta masu imani ce na amsa maka ne saboda ina tsammanin kai mai imani ne da ka iya nan a fahimtar uku bato ibnu amir sahabi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a wa Kirista ko ba Yahude addu'a da abin da ya shafi rahama da albarka tare da cewa mun wuce mazhabin waɗansu malaman ana amsa musu akan haka amma shi ta fahimtar ba a amsawa to in za ka yi mashi addu'a ko ya maka wani alkhairi kana zaune kawai sai ya baka dubu goma in za ka masa addu'a mai za ka ce Allah ya saka da alkhairi ya baka aljanna sai ce a rahmatullahi wa barakatuhu lil mu'minina wannan ta masu imani ce sai ce lakin sai da ina maka addu'a da cewa atala Allahu hayataka wa akthara malaka wa waladaka yace adala Allahu hayataka ranka ya dade na a'a akan iya kamantacce ne abala Allahu hayataka Allah ya dade da rayuwarka ba yin ranka ya dade ba yace to ranka ya dade Allah ya baka tsawon rayuwa a duniya tunda anan za ku ci ba wai sarakan ba ko na ga wani yadda da kamar ya canja mun magana ko abala Allahu hayataka yace ranka ya dade Allah ya baka tsawon rayuwa a duniya wa aksara malaka ya baka yawan dukiya wa waladaka da 'ya'ya wani shine iyaka jirayewar duniya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da yara ita ce adan rayuwar duniya duk wanda Allah ba shi kuɗi ba yara akwai matsala duk wanda aka bashi yara ba kuɗi akwai matsala sai biyu sun haɗu ne ake zama lafiya kalau in ka tara iyali ka tara kuɗi in ka tara kuɗi ka samu masu cin kuɗi akwai ciwo ka zo gargara za ka tafi kana da biliyoyin kuɗi da yarka guda ɗaya wani ɗan iska ɗan ganye ya aure ta wala wannan shine zai karasa ka kafin kwanakin sa karasa kana da bakin ciki ka wahalu kai buge-buge kai kaza da damuwa to amma babbar ribar rayuwar shine ya zamanto akwai ƴaƴan masu albarka kuma akwai dukiya mai albarka kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yake da dadi shine a sami imani a samu tsawon rayuwa in an samu imani an samu tsawon rayuwa an samu zuriya an samu dukiya rayuwa ta yi kyau wannan ga musulmi kenan shi kuma wannan ga kirista tun da ya ma abin alheri mai tece za ka masa baka samu damuwa ba don an ba shi kuɗi an ba shi ‘ya'ya mai nene matsalarka sai ya ce mashi a tsalallahu hayataka wa aksara malaka wa waladaka da haka fahimtar uku batu ibn amir babu laifi idan zamantakewa ta haɗa ku da arni kirista ko ba yahude ko dai mutumin da kuka fahimci juna ko da bai da addini babu laifi wajen sakanya ta addu'a da alkhairi kamar abin da yake akwai amfanuwa ta duniya ba abin da zai nuna rahamar ubangiji da gafara shi ba wallahu ta'ala ala hadisi na gaba sai ta haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an dirar ibn murra an sa'id ibn jubair an ibn abbas qala ibn abbas shi kuma yace law qala li fir'aun barakallahu fika qultu wa fika ikon Allah da abbas ta fahimtar yace istakom ne akwai sassauci sosai a cikin tsarin fatawar abdullahi dan abbas sai yace lauka da fir'aun yace da fir'aun yana nan akan karagar mulkin shi wanda shine karhen kafirci nan ba daya na duniya yace inda fir'aun zai ce barakallahu fika Allah ya sanya albarka a rayuwarka qultu yace ni ma abdullahi dan abbas da na ce wa fika kai din ma Allah yi albarka cikin rayuwarka wa fir'aunu qad mata tare da dai fir'auna ya rasu so da yana ganin za a samu mutumin da ya kai fir'auna a kafirci in yama addu'a da Allah ya sa maka albarka to babu laifi ka sa masa albarka yanzu magana ce ta sahabbai guda biyu ɗaya sahabin ya ce ba a sa wa albarka sai ga mumini ɗaya sahabin kuma yana cewa ana iya sa albarka har ga wanda yake arne ne malamai suka ce wani lokacin niyyar da take zuciya ita ce take bambantawa idan kana nufin rahamar da za ta tabbatar da aljanna da albarkar da za a samu albarka a samu aljanna to lalle ka sa a ranka idan ya dace da imani da karbar musulunci to Allah ya hada shi da wannan albarka amma in kana nufin har yana kan kafirci a bahi irin albarka ta masu imani da rahama ta masu imani ba a masa wannan addu'a wallahu ta'ala a'lam hadisi na gaba yace an hakim ibnu daylam an abi burda an abi musa qala qala kana al-yahudu yata'atasuna inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa yata'atasuna suna kakaro atishawa ko suna burin yin atishawa ba atishawa bace take zuwa amma da karfi da yaji wani lokacin da Allah Allah haka ake neman atishawar ta zo raja'a an yaqula lahum yarhamukumullahu suna so idan sun yi atishawa ach manzan Allah ce ya rahamukumullahu Allah yi muku rahama saboda sun sun san rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da suna adawa ba za ta tafi a banza ba to in sun zo zama suna Allah Allah atishawa ta kama su fakana ya ƙulu shi kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ce da su ya haɗi kumullahu wa yuslihu balaku Allah maɗaukakin sarki ishirye ku Allah ya ba ku dama ku fahimci addini wa yuslihu balakum Allah ya daidaita tsakaninku ya ba ku fahimtar juna wani addu'a ta farko akwai addu'ar su dace da tafarki madaidaici ko ba su dace ba kuma akwai addu'ar rayuwar ta duniya Allah ya daidaita ta Allah ya sa ta yi daɗi ya hadikumullahu wa yi sulhu balakum aƙallanta kenan abinda imamul bukhari ke bukata a cikin wannan babi ba a so musulmi ya zamanto mai ƙarshen kaushin hali mai bin diddigi ana mu'amalantar mutane ne idan ka gansu da kamata irin mutane ka mu'amalance su in ka ga musulmi ko mutum da kamata musulmi ka mai mu'amala ta musulmi in mutum ya fito a siffar arna in ka ɗauke shi a arne wannan babu laifi ka samu ɗan musulmi ya sa ƙananan kaya ya yi aski irin na arna ya yi shafe-shafen mai iri na arna yana karya baki irin na arna in ka ƙi mai sallama babu laifi in yi ma sallama ka share babu laifi in yi ma ta yin abinci ka ƙiti babu laifi in ya tahi wani taimakake ne ya kaki babu laifi ka mu'amalance shi ne daidai da ya bayyana a gare ka sai dan wani dalili ya kama ka ji yayi wani abu ka ji sallama daram a bakin alhamdu daram a bakin la ilaha illallah daram a ka ce dama kai dan musulmi ne sai ya jawo kanshi a mu'amalance shi a daidai mu'amalar da ta fito haka kuma alal aks inda zaka samu krista ko bai yahuda ya fito maka a siffa ta musulmi ka dauka musulmi ne ka mu'amalance shi mu'amala ta musulmi ba za a sa maka da laifi ba saboda zahiri shine abin da aka umarci mu mu'amalanci junan mu da shi mu yi mu'amala da zahiri sirru na ubangiji lokacin da kuma ta bayyana cewa wanda nake mu'amala a matsayin musulmi ba musulmi bane ba sai mu'amalance shi daidai da imanin shi to ya tabbata din wanda nake mu'amala babu kokonto ba musulmi bane ba to ba kaushen karshi da kausasawa ake yi ba ana mu'amalanta ana addu'o'i da sa albarka abinda zai nuna kyau rayuwar duniya da dacewa a cikinta da kuma addu'ar shirya a cikinta wannan shine kamar kulasar abinda zamu fita da shi a cikin wannan babi din Allah ya ba mu dacewa sai ce babu idza sallama ala nasrani wa lam ya'rifu babin da yake magana idan kawai kirista sallama ba tare da ka gane kirista bane ba akwai matsala can kirista ne ya sallama a hadisin Uqbah ibn Amir Uqbah ya amsa mashi nan kuma magana ake kai musulmi kai ne kawa kiristan sallama ba tare da ka gane kirista ba ne sai ce haddasana muhammad ibn kasir قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني الله ده عمر shi kuma ya wuce wani banasari shi kuma kamkam a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shine duk abin da ya gani na sunna ba wasa babu lagwalagwa da ƙarfi haka ake riƙe ta abu alaiha bin da waje fa sallama alaihi sai mai sallama faradda alaihi wannan ba nasarar hima sai mai da Allah dan Umar assalamu alaikum cikakke sallama hima da wasu nasara ya da cikakke sallama amsuwa fa ukhbira annahu nasrani sai aka bashi labari aba nasari ne wannan kaga yake nuna cewa zama yakan yi tasiri ga waɗanda kuke zaune da su shi yasa wani lokacin ba a so mutum ya je ya limar da kansa a cikin mutanen da ba za su iya mu'amalanta shi ba ko su taimaka masa akan tsari na addinin shi ba yanzu da mutum zai tafiya ya je garin da ba musulmi kwata-kwata to yau da gobe ko yana da naci akan sallah da azumi da nafulfuli wala wani lokacin sai ya manta wani lokacin sai ya manta sallar asubahi wani lokacin sai ya manta sallar azhar wani lokacin sai ya manta sallar magriba wani lokacin ramadana sai zai wuce bai ma san ramadana ya shigo ba daren da zan irin wannan magana kan tuno magana da malam Yusuf ba mu labari ko wadansu ƴan uwa guda biyu za su yi tafiya lokacin da za su hawo mota su je Gabon daidai lokacin ana shirin fara azumin watan ramadana ƴan kwanakin da ya hige a riga ramadana babu dadewa suka tafi Gabon da suka je suka yi ga cikin kasar gabon ba wanda ya taba jin labarin an ga wata baranta na bindiga baranta na na ganin sarki ne ko ba na ganin sarki bane ba wanda ya samu labari shi ɗayan da ya tunanin sa kaga in suka je nan da wata ɗaya kamata a ce ana ramadana yadda suka yi wajen wata uku ya ce wai ni da za mu taho ba ana dauda ramadana ba ya ce ana dauda ramadana ya ce to wai ya ake da ramadan ɗin mu kenan suka yi turko-turko ya ce to ni ina gaban samu garin zama ba ni na koma wannan ba garin da za a zauna ba ne a nan suka yi ha za fi raƙo bai ni wa bai ni shi wanda ya kama gaban sahi ya samu gurin zama ne kuma ya ga garin da ba za a gane ramadan ya shigo ba ba garin zama ba ne da haka kenan guri yakan yi tasiri idan ka samu arne ya shigo cikin hausawa ya zauna wallahi yana mai tasiri za ga ɗabi'unsa suna komawa na bahaushe in ya samu musulmi masu kwatanta musulunci za a ga ɗabi'un musuluncin da kwatanta al'adun musuluncin suna tasiri a kan shi wannan sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma saboda zaman ba na sare da narke wasu a inda suke ɗabi'un musuluncin sun shige ni har sahabi ya kasa gane ya cewa wannan ba musulmi bane ba so kai karka je inda zaka narke a cikin arna abinda kuma tura suke bukata kenan ana ba da damar kasashen da suke barna da yawa kamar kasashen Canada akan ba da dama mutane ba tare da sun sha wahala su je kasar ba saboda duk wanda ya je kasar yana da wahala in bai zama dan luwaɗu ba zai lalace akan ba da dama a shiga kasashen faransa wani lokacin kasashen italy wani lokacin musamman mata saboda sai sun lalace sai kunkuye karuwanci in suka je faransa ana fada da addini ba karamin tsayayyen mutum ba ne zai je faransa addininsa bai yi rawa ba so duk kasashen da aka san in ka je ba za ka saka samu matsala a addininka akan ba da yi dan safa-safa a shiga kasashen da musulmi kuma suka tsaya suke kwatanta addini suke tsayuwa to za ka ga ana dan tsanantawa a wajen ba da visa wajen isarsu kuma abin da suke da bukata shine in ka je a samu assimilation ka narki a cikin su ana ganin ka a ga kamar su to za ga ba a nuna maka kyamar ka ana gayyatar ka a baka aiki a nan a baka kuɗi a yi waye so ana so a nuna duniya duk wanda ya zo irin ka to yana da gurin zama amma in kaji a ganka da doguwar riga da gemu da nisfu sa kullun da asuwaki da bologul maram a hannu a wannan a terrorism ba sassautawa to abin da nake dai magana guri yana tasiri duk gunda ka je ka auna ka auna baka jin kiran sallah baka ganin musulmi babu shi'ar na musulunci wannan gurin ko ana samun kuɗi kai kafa kafa da shi ba gurin zama bane ba ke kuma kirista in son samu ne ya zo gurin da ake musulunci yau da gobe wannan al'adun za su yi mai tasiri in suka zama jikin shi wajen karɓar musulunci zai zamanto ba wahala kawai ƙarasawa ce za a yi to Allah dan Umar dai bai gane cewa wannan mutumin Kirista bane ba fa ukhbira annahu nasraniyun sai aka bai labari ba nasare ne falamma alima da ya gane cewa ba nasare ne raja'a ilaihi sala da umar ya koma wajen wannan kiristan da ya mai sallama faƙala sai ya ce rudda alayya salami dawo min da sallama ta kaga kenan shi a gurin Allah dan umar ko da mutum kirista ne kuma ko da ya fito a hai'a ta musulmi to baya dacewa kai din musulmi ka fara mai sallama mun wuce kwararra hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a farawa ba yahude ko ba nasare sallama idan kuma ya yi sallamar ma ba a amsa masa irin amsawar da ya kamata a wa musulmi da aka Allah ɗan'uwar ya kuma ce masa dawo min da sallamata ko dai bai dawo masa ba dai Allah ɗan'uwar yana karantarwa a aikace cewa baya dacewa da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ya farar da sallama ga wanda yake ba musulmi bane ba babu babi na gaba idan kala fulanun yuƙuri uka salam babin idan wani ya ce maka wane yana yi maka sallama kai me ya kamata ka ce kamar bahaushe idan ka je kawaje in uwa aka yi kaza lokacin da za a sallama ana cewa ka gaida mun wane ka gaida mun wane ka gaida mun wane ba ana yi ba sai ka ɗauko saƙon gaisa wata ana ta ahasani da zuwa ya kaza ka aiko wani ma ya ce a gaida ka wani ma ya ce a gaida ka wani ma ya ce a gaishe ka wani ya ce yana ma kaza wani yana tambayar ka to a larabci ma ana yi in aka ji a ce akari minni assalama ala fulani in ka je ka ce wane ina mai sallama to in ka karanta mai wannan sallamar shi ne ya kamata ya ce wane yana ma sallama to kai ya kamata ka amsa wannan sallama sannan kai din da aka baka wannan malamai suka tattauna wajibi ne ka ɗauki wannan sallamar ko ba wajibi ba ne wasu malaman sun ce kamar amana ce aka baka in an ce amana ce kenan wajibi ne sai ka faɗa don ka ce wajibi ne ba a samu dalili ba amma in Allah ya ƙaddara aka baka saƙon gaisuwa kuma ka tuna ka haɗu da wanda aka ba da gaisuwar to ladabin musulunci a ba da gaisuwar irin wanda aka gama in aka baka gaisuwar da ba za ta ɗauku ba to ka gaya zan yi daidai gwargwado akwai wanda za ka ga in ka ta tafiya da za ka gaida mutanen garinku ana yi aiko? so da Allah wanda ya baka kage da mutanen gumal ai ko kai da dan majalisa kai hada ku da aiki wallahi ko gidan rediyo zaka shiga kake fada duk lokacin da za a kunna wani za a fada wani ba zai kunna ba rediyon sa to irin wanda kai so ya kamata ka dauko ta kenan in kuma aka dauke ta to ka dauke ta alaka da mustata'a wanda na san kuna da alaka da shi na iya tunowa to zan gaya masa wanda ka ban iya tunowa ba shikenan magana ta kare حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة دان عبد الرحمن يباشي لاباري أن عائشة حدثته نانا عائشة كنت تكي باشي لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من الله صلى الله عليه وسلم ياتي دئتا jibrilu ya ƙara'u alaiki salamu mala'ika jibril yana miki gaisuwa yana miƙo gaisuwa a gare ki ya ƙara'u alaiki salamu faƙalat tana na aisha ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi shi ma amincin Allah da rahamashi su tabbata a gare shi abinda imam al-bukhari ke baka labari kenan idan wani ya ce da Allah in ka je ka karantawa wa na sallama ta wane da aka ce wane yana sallama a gare ka sai ka ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatu kamar yana gaban ka yi ma sallamar to haka za ka amsa mashi ganan aisha mala'ika jibril ya sallama a gare ta manzan allah ya ɗauko gaisuwar ita kuma ta maida wa mala'ika jibrilu amsar wannan sallamar tashi allahu ta'ala ala sannan babu laifi kenan idan ba fitina in wani baka gaisuwa zuwa ga iyalinka ka miƙa wannan gaisuwar ya danganta na? eh irin na wane ɗin nake magana babu laifi? yauwa idan mahallin a karɓar gaisuwar ne ana karɓar gaisuwar idan ba mahallin gaisuwar ba da ya karɓar kamar ta bai a dalilin mai tuko akwai da yake gaida iyalin kai ka tambaya saboda me ya kamata a tambaya akwai da kuma yana ce a gaida ta da mar da fara'a ma da jin dadi zaka karba ba ma ki ku gaisa da baban matarka sai ta in ka je ka gaida min ita aga wannan sallama ai da gudu za a karbo ta a tafi da ita ko ko wani malami da ya haddata da ita qur'ani da ku gaisa da ita yace ina wanta fa sai tana da lafiya kalau ya hadda ai tana nan gam gam sittin sai masha Allah in ka je ka ce ina jinjina mata ina gaida ta wannan gaisuwa za a ɗauko ko za a ɗauko ta ba za a ɗauko ta so akwai gaisuwar da ake ɗauka a isar da ita akwai gaisuwar da ba a ɗauka ba za a isar da ita ba ko ta danganta da muhallinta Allah madaukakin sarki ya samu dace mu karanta babi ko mu kwana anan na'am mu kwana anan ko babu jawabil kitab babin da yake bada labari idan an rubuta ma wasiƙa a amsa ta dan guntun hadisi ne mu karanta shi sai mu tashi a babi na gaba babu kitabati ila nisa'i wa jawabihinna babu rubuta wa mata wasiqa da amsar wasiqa din mu karanta wancan jawabin kitab kamar yana da alaka da babi kan baya hadathana ali ibn hujr qala akhbarana sharik an al-abbas ibn zarih an amir an ibn abbas qala inni la ara la jawabil kitabi haqqan karadd as-salami abdullah dan abbas yake cewa ni a fahimta ta martani a wasiƙa yana zama wajibi kamar yadda ake amsa sallama inda mutum zai rubuta maka wasiƙa ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to amsa wannan wasiƙar yana zama wajibi daidai da yadda dama ta samu zaka masa wasiƙa kai maka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ya ka ba abin da amsar wasiƙar daidai gwargwadon da za ka bada yadda amsa sallama idan hayyutun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to idan wasiƙa ta kunshi sallama suka ce ita ma tana amsa sunan wannan wajibin na amsa ta wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu goma fahimta mu gyara mu yi aiki da abin da na'am na'am kana nan karatunmu na sati biyu ba ka nan karatunmu na sati biyu ya kunshi wannan sallamar duk in ka je majalisun da ya kunshi mutane akhlaq mutane mabambanta amma ka tabbatar da musulmi a cikin su kawai kana musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka gama in ka tabbatar kiristoci ne wani shine babu sallama ka tabbatar yahuda ne babu sallama amma ko mutum ɗaya ne musulmi a cikin su kana musu sallama eh ne muku saza babin da muka wuce sati biyu ina da in dama manta ba insha Allah ta'ala so ana musu sallama wa alaikum assalam na'am za a kyautata matuƙa da gaske a wajen mu'amalantar su shi yasa musulunci yace ma hazzaka in an tashi a raba da su wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil mu'allafa shine mutanen da ake lallata zuciyarsu ake dan lallabawa ana so su taho kusa da musulunci yana da sha'awa yana yawan tambayar ka in za ku zo masallaci wani lokaci masu ya biyo ku har kofar masallaci ya zauna an ku yi sallah ku tashi ku ci gaba da tattaunawa ana kyautata mu'amalar idan yana ɗan kasuwa ya buɗe trader ya kuyi nacin sayan kaya a gure idan ya zo saya ku sau ku rage mashi da ya nemi haya a bashi a rage masa kuɗin haya a nuna masa ma so ake ya zo ya karɓi hayar daidai lokacin da zai ga kuma ƴan uwansa da suke nuna ada da musulunci ana kyamarsu ana ƙinsu ana korarsu suna ƙara kuɗi ana cewa ba a so su ana nuna musu kyakkyawar mu'amala in tsawar ana sha'awar cewa an ga alamar akwai musulunta ana sha'awar su musulunta ana kyautata musu a wajen mu'amala din sun musulunta fa lillahi alhamdu basu musulunta ba Allah ya ga zuciyarka kayi ne dan kwadayin su karba addinin musulunci ana kyautata musu matuƙa da gaske tunda aka ce a ba su kaso wanda aka fidda miliyan 8 na zakka idan akwai guda 10 fa a garin ku babu laifi a dauki miliyan 1 a ba su kashe miliyan 7 ɗaya wannan gidajen su ma a rarraba musu tare cewa gidan lilfuqara'i da almasakin ana so zakat tafi karfi a gurin amma dai waɗancan categories din guda shida ana sawa mu'allafa kudin zakka a cikin su Allah ya samu dace na'am eh na'am sai aka musu na'am eh eh eh eh eh ah eh eh wanda ya ce Allah ji kai shi bai kai ya ba kai balaga ne ko bai kai matsar balaga ba kamar shekara ne yake jariri ne ai da mai jariri ma ba a masa addu'a ko na musulmi ne ai Allah ya sa masu ce tan iyaye ne kaza da kaza wannan na da jaririn musulmi kenan wannan kuma dai mutu a ka gaskiya na tausaya maka mutuwar yaro ba dadi wallahi a gaskiya akwai damuwa Allah ta ku samu wani da wuri eh shi ko Allah ta dan gidan Annabi Ibrahim ne shi yara ai na tambaya malam nace ya kai balaga aka ce jariri ne ai da gaske na faɗa malam eh hadisin ina ji samurata ibnu jundub idan ba manta ba a ziyara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wuta da aljanna wanda mala'iku biyu suka dauke shi cikin dare ai ya zaga ya taddada cijo da yara cin kus a tare da shi da aka zo bashi bayani sai aka ce mashi kuma waye wannan dattijan aka ce Ibrahim wa haulahu auladun nas yaran da kuma kaga cin kussin kewaye su aka ce yaran ƴaƴan mutane ne da suka rasu suna kanana ba a ce ba auladul muslimina da haka wannan yake tabbatar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitra duk wani yaro ana haifarsa ne a matsayin sa na musulmi fa abawahu yuhawidanihi aw yuhawra yunasirani aw yumajjisani iyayensa ne suke mai da hibe yahude ko ba nasare bai kai matsayin da za a mai da hibe yahude ko ba nasare ba don aka yi addu'a da zama dan makarantar annabi ibrahim babu wani abin damuwa a ciki wanda ya girma ne nan ne inda kake da kalubale ya kai matsayin mumayyizi to wannan yana da matsayin jarrabawa wasu daga cikin magabata suna ganin har a aljanna irin su sai an musu interview an musu kaci tuka ceci ina za su yi wuta za su yi ko aljanna za su yi wanda yake kuma dan mitsitsi insha Allah shi ya sha da izinin ubangiji wanda ya girma wannan kuma shi ne matsala ya aure ta Allah ya raba mu da irin wannan matsala din akwai takarda aka bani aka ce akwai ta'aziyar baban Maniru Isa ko Maniru ne ko Manira Maniru Isa ɗalibin wannan majalisi babansa ya rasu jiya a sashi a addu'a shi na ina ji aka ce minan isa gwamna ko e to muna addu'a ubangiji allah maɗaukakin sarki iji ƙanshi allah ya gafarta mashi su kuma iyalan mamacin ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba su haƙurin rushe ya jure wannan rahi ɗin allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanmu ya ji ƙan iyayenmu da kakanninmu allah ubangiji ya sa mu cika da imani ya sa jannatul firdaus ita ce makomar mu baki ɗayan mu insha allah ta'ala duk muna addu'a inda suke da tashin hankali da rashin zaman lafiya ubangiji ya ba su kwanciyar hankali ya da musu da aminci da zaman lafiya a guraren su ubangiji kuma ya kara mana mu aminci da zaman lafiya a guraren mu akwai kuma dan uwa malam haq jibrin malam babawo galibin karatunmu da shi muke a kofar masallaci kuma dan uwa ne abokin fafutuka Allah ya kaddara a lokacin bukukuwan wannan ya samu accident da kuma jin ciwo a kafar shi an kai shi asibiti dai amma an dawo da shi gida yan uwa sun yi ta addu'o'i har yanzu muna ci gaba da addu'a kuma da bukatar yan uwa su tashi a cikin addu'a Allah ya sa kafara ce a gare shi Allah ubangiji ya kawo masa waraka cikin sauki Allah ubangiji ya bashi ikon cin jarabawa da ta same shi mu kuma da mu da iyalanmu ubangiji Allah ka kara kare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم